أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله yau muna juma'a ɗaya ga watan dulhijja hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da bakwai ga watan shida na shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu da ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai albarka littafin kashful ilbasi muna cikin tazayilu ko a muna cikin fasali da yake magana akan qaulul muridil fani ko fi hal sufrihi wa kaifati a shehu radiyallahu anhu ya ci gaba da cewa wa fi fara'idil fawaidi ya zo a cikin littafin فرائد الفوائد قال ابن الزياتي يتي ابن الزياتي yana cewa alwilayatu ala ismaini ita wilaya ta kasa kaso biyu ne sukura wa kubra akwai wilaya karama akwai wilaya babba yace fasugura ita karamar wilaya an yatawallal abdu rabbahu bil ukufi ala da'atihi wa munabazati asbab sukudihi wa imtisalil ma'murati wajtinabil manhiyati wa mujahadati dabtil hawas wa muhawalati mura'atil anfasi wannan ita ce wilaya sukura yace an yatawallal abdu rabbahu shine ba a Ubangiji ya jiɗinci bawansa bil ukufi ala da'atihi bawan ya zama ya lizumci da'a ga Allah bawa ya zama ya lizumci da'a ga Allah ba shi da aiki sai ƙoƙarin bibiyar umarnin Allah da nisantar hane-hanensa wa munabazati asbabi su kuɗihi da kuma watsar da duk abin da zai jawo mashi fushin Allah, wamtisalil ma'amurati da kwaikwayon bin umarnin Allah, wajnabil manhiyat da kuma nisantar duk hane-hanen Allah. To wannan su ne alamomi na wilaya ƙarama kenan, wa mujahadati dab'e hawas da kuma gogayya da abin da ya dace da hawas na mutum. abin da zai mai daɗi in ya kalla ko abin da zai mai daɗi in ya ɗanɗana ko abin da zai mai daɗi in ya shaƙa ko abin da zai mai daɗi in ya taɓa da sauransu a wasu kansu ɗin nan. Wa muhawalat mura'atul anfas da kuma gogayya da kiyayewar dukkan numfarfashin shi ya zama duk bugawar numfashin shi duk numfashin shi duk bugawar zuciyar shi ya zama yana gogayya da wannan cikin ƙoƙarin tsayawa akan lamarin Allah a cikin duk bugawar numfashin shi. To, wanda Allah ya ma wannan, to shi ne wato ya samu abin da ake ce ma wilaya sugura, ya samu wilaya ƙarama kenan, ya zama dukkan ayyukan shi ga baki ɗaya yana komawa ne zuwa ga neman yardan Allah da nisan tafashin Allah. Dukkan abin da Allah ya umarni da shi tsaye yake a ƙoƙarin aikatawa, duk abin da Allah ya hani da shi tsaye yake wajen ƙoƙarin nisantar wannan abin. wal kubra ita kuma wilaya kubra babba ita ce an yi tawallallahu abdahu Allah ya jibinci bawansa bi an yamhaqa min qalbihi kullu ma suwahu shine ta hanyar Allah ya shahe duk wani abu ba Allah ba a cikin zuciyar bawa wai jama'ahu alaihi Allah ya ya jam'in ya hada shi bawan da shi bi haisu la yara illa iyahu ta inda baya ganin baya ganin komai sai Allah yayi jam'i da Allah kenan yawwa kaga wannan ita ce babban wilaya kenan wannan tana gaba da waccan saboda a waccan bawan yana ganin kanshi a cikin ƙoƙarin shi na bin umarni da nisantar hani da tsayawa akan umarnin da aikata duk abin da zai jawo masa ya haifar masa da yadda Allah ɗin a nan kau bawan ya ɓace baya ganin kanshi ba wani abu da yake cikin zuciyarsa sai Allah duk wani abu ba Allah ba mai ganin shi zuci shi ta shafa komi gaba ɗaya ya yi jam'i da Allah kawai baya nufin komi sai Allah baya bai ma ga wani abu ba Allah ba bare ya nufe shi eh wannan shine babban wilaya ke yace falau hawala iltifatuhu li ghairihi lam yajid ila zalika sabilan wanda ya kai wannan mukamin da zai yi muha da zai yi kokari na juya ya zuwa ya kalli wani abu ba Allah ba ba zai iya ba shi yadda zai yi ba shi ma bai da yadda zai yi ya juya zuwa ga ganin wani Allah bai iya waigawa ya ga wani abu ba Allah ba ba zai samu iko ba ko ya so ya hakan ba dama ba zai ba eh ba zai ba saboda ya riga ya kai wannan martabai eh ya ce bal ai ba ma haka ba la ya tasawwaru zalika fi haqqihi ai a cikin haƙƙin wanda yake kan wannan muƙamin ma ba a suranta haka bai yiwu ma kan ma wani ya suranta to ah to idan mutum ya kai muƙamin kuma ya waiga ya ga wani abu ba a ba a haƙƙin wannan wanda yake kan wannan muƙamin hakan ma ba a suranta shi tambayan ma ba ta bari amsarta wanda ya kai gurin bai yiwu kuma ya koma wai kamar misali ne mutum ya ce matar da ta haihu ita ce mai ɗa ita ce wadda ta haihu. Sai wani ce to wadda ta haihu in kuma ta mai da ɗanwa to ina za ta mai da shi. Akwai wannan amsa ko wannan tambayi? Ai bai yiwu mace ta haihu ga ɗan an gani kuma sai ta fasa haihuwa. Ai magana kuma ta ƙare an riga an haihu. To shi ne kwatankwatan wancan wanda yake a wancan muƙamin. Kamar yadda ba ta iya mai da ɗan nan inda ya fito ta ce ta fasa haihuwa. to haka wanda yake kan wancan makamin bai iya juyawa kuma ya kalli wani Allah ba ma wannan magana kwata-kwata. Li'anna domin al'iltifatu lishai'i waige zuwa ga wani abu farko shi'uri bihi, reshe ne na an san da abin an gashi. Ai, duk abin da kawai ga ka kalla, to ba kawai ga ka kalla abin ba sai da ka san da zaman abin sannan ka juya ka kalle shi. He, wala shi'uri da hu bai gari matsalobi yau margo bihi. shi ka wanda yake a wannan mukamin baya da sani ga komi in ba abin da yake nema ba abin da yake kwaɗayi ba shine Allah duk wani abu ba Allah ba bai san shi ba bai neman shi bai bai gane abin ba bai san shi ba ba ma abin ne yayi yace tafa ahlul wilayatul kubra su ma abota wilayan nan babba ya hasulu haza li jami'ihim insha Allah duk gabaki ɗayan su in dai mutum ya kai mukamin wilaya kubra to hakan yana tabbata gare shi insha Allah wa ahlul wilayatul sugura su kuma abota wilaya su gura ɗin ƙarama, kada ya hasulu zalika li ba'dihim la li jami'ihim. Haƙiƙa hakan su ji irin wannan yanayin yana aukuwa ga wasunsu ba duka ba. Wasunsu sukan sami irin wannan sukan rasu irin wannan martaba ɗin, amma ba dukansu ba. Amma su manyan waliyai duk ga baki ɗayansu ai ba ma zai zama a lissafa shi cikin waliyan manya ba, har sai ya cimma wannan mukami ɗin. Qultu Shehu ya ce, Na ce, wa bi haza ta'alamu, da wannan ne za ka sani, anna ta'abiru man abbara bi istihalatin ru'yati da katimul anbiya'i ta'abirun fasidun jahilin bi mawadi'il alfazi wa ma'aniha. Fassara na zancen wanda ya kore gani, yanda ya kore ganin Allah ga wanda ba cikamakin ba, ba shugaba sallallahu sallam ba ya ce wanda ya kore cewa ba zai yiwu a ga Allah ba in ba ga katimul anbiya'i ba shi ya ce wannan fassara ne wannan bayani ne ɓatacce na wanda ya jahilci yadda ake ajiyewa lafizza na sufaye da ma'anonin lafizzan idan sun yi, wanda ya ji an ce ganin Allah a cikin sha'anin sufanci, sai ya fassara ganin Allah da irin fahimtarsa shi ba da ma'anar abin da su sufaye suke nihi ba, mun ji a karatukan baya. Ko, shehu ya yi bayani mai tsawo dai da muka warke ko? Yawwa, yace to wanda ya ji an ce ganin Allah sai ce ai bai yiwu wani ya ga Allah in dai ba shugaba sallallahu alaihi wasallam ba shine shi ya ce to wanda ya wannan maganar bayani ne bataccen bayani wanda ya fito daga bakin wanda bai san me ake nihi da ganin ba an ce ru'yatu da eh bai bai gane abin da ake nihi ba li'anna al-mustahili la yatasawwar wujuduhu domin abin da yake mustahili korarre ba a suranta samuwan abin duk abin da yake wannan abin ba zai yiwu ba ba a ba zai taɓa samuwa ba to ba a suranta kuma samuwar shi idan an ce ba zai abu bai yiwu Allah bai abin ba zai yiwu ba to kada a ce to ya kuma in an yi abin wannan zunubi ne za mu gane akwai bayani da shiwuya ba ya ce falau istahala da a ce shi ganin Allah ɗin mustahili ne haramtacce ne to la ya kawale ahadin da bai auku ga wani bada ba wanda ba wanda ba wanda zai samu ganin Allah da li'anna huqul muhali muhalum haka ne ko a ce abinda ba zai yiwu ba ya yiwu wannan abu ne da ba zai yiwu ba an gane an gane ko a ce abinda ba zai yiwu ba sai wani ya ce abin ya yiwu wannan magana ta ce abu ne wanda ba zai yiwu ba an gane wuqu'ul muhali muhalim cewa abin da ba zai yiwu ba ya yiwu wannan korarren magana ce ya ba zai yiwu ba a yujibu qalbul haqa'iq luzuman wanda hakan yake juya yake wajabtar da wato juyawar abubuwan da suke na haqa'iq bisatilas kuma ba zai yiwu a juyar da haqa'iq yace walam ka sani anna Allah la yasahiru alaihi shay'un babu wani abu da yake haramtacce korare a gurin Allah illa an yakuna lahu sharikun ta'ala an zalika uluwan kabira sai dai idan ya kasance Allah yana a danganta ma Allah shariki abokin tarayya wannan Allah ya girma girmama babba Allah ya wuce haka ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira a danganta ma Allah shariki ba abinda yake mustahili ga Allah subhanahu wata'ala wa ghairu zalika min al-mustahilati shine wa ghairu zalika min mustahilati ulama'il kalami da wani wannan kuma daga cikin mustahilatu na malaman tauhidi wanda aka kawo ko dan karanta su na qaid tauhidi a farkon qawaidi din nan go a yace to wani wannan daga cikin wa'annan mustahilatu din na ulamaul kalami mustahilun arabi yace wannan abu ne mustahili wanda yake mai bujurowa abu ne ardi wanda ya bujurowa yi fa inna allaha ghairu mustahilin alaihi an yursala rasulan ba'da muhammadin sallallahu alaihi wasallam misluhu aw hayran minhu yace ai Allah subhanahu wata'ala ba haramun bane a gare shi ya aiko wani manzo bayan shugaba sallallahu alaihi wasallam wanda yake kwatankwacin shi ko ma wanda ya ɗara shi lakinnahu sai dai cewa lam tata'allaq iradatuhu alaihi nufin Allah bai ratai da haka ba bai sa zai yi haka babu hakan a cikin abin da ya hukunta fasara aridul istihalati sai ya zama cewa haramcin wannan abu ne da ya bujiro ko fa faham ka fahimta an gane abin da shi yake nihin yana nihin duk wani abu wanda yake ba tara ba yi ma Allah shariki ba to mustahili ne duk abin da kaji an ce abin nan mustahili ne a cikin aido na tauhidi to shau yace mustahili ne arabi wanda yake mai bujirowa shine sai ya bada misalin cewa a cikin isa da iko na Allah ya yiwu Allah a ikonsa yana da damar da zai aiko wani annabi sallallahu bayan shugaba alaihi salam inda ya so da ya yi haka to sai tsara ba zai ba kaga ai da ya so din da ya yi amma he tsara ba zai ba to sai ya zama abin ba zai yiwu ba tunda ya hukunta ba zai ba shine nan shi muke mana bayani eh wa qala fil mi'yar ya faɗa a cikin al mi'yar wasu ila qadil jama'ati bi tunis an tambayi al jama'a a tunis Abu Abdullahi Muhammad bin Abdussalam sunansa kenan. Hal yamkinu bi hasbil qudrati ay yakhluq Allahu azza wa jalla abdullah bin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aula. Aka tambaye shi shi alqadi al alqadi jama'a Abu Abdullahi sunansa Muhammad bin Abdussalam Muhammad dan Abdussalam ko sai aka ce mashi shin zai yiwu a cikin gwargwadon ƙudura ta Allah, Allah ya halicci wani mutum mafifici daga shugaba sallallahu Alaihi wasallam koko ba zai yiwu ba. An masa babbar tambaya. Fa'ajaba sai ya ansa da cewa annahu yamkinu bi azbil qudrati cewa gwargwadon ƙudurar Allah abin zai yiwu. lakinnahu lam yaqa sai dai ba kuma zai ba zai auku ba in an dangana da isa da uzra ta Allah zai yiwu in an kwatanta da irada ta Allah ba zai yiwu tunda bai nufi haka ba fa balaga zalika ba'd mu'asirihim ulama'i tunis to wannan magana ta ibn abdussalam sai ta isa ta riski wani bangare na mu'asaransa wato malaman zamaninsa daga cikin malaman Tunis suka ji irin amsar da ya bada da aka yi mai wannan babban tambaya. Ko Shehul Faqihi wanda wannan amsa din ta riska shine a Shehu Al-Faqihu As-Salihu Abul Hasan Ibn Al-Muntasir rahimahullah sunansa kenan. To shi kenan da ya ji wannan zance shi Abul Hasan bin Muntasir ba As-Salih da ya ji wannan zance na Ibn Abdussalam ana ganewa fakataba ila Ibn Abdussalam sai ya rubuto wani zance zuwa ga Ibn Abdulsalam da ya bada irin waccan amsai. Sai ya ce, Ya Muhammadu bin Abdulsalam, laita ummuka lam talidka. Ya ce, Kai da ka bada amsar cewa zai yi wuɗin nan, to da ma dai uwarka ba ta haihu ka ba. Walaita ha'izu waladatka lam ta ta'allam. Da ma dai a ce da ta haihu ka ba kai karatu ba, da ba ka shiga harkar ilimi ba. walaitaka in ta'allamta lam tatakallam kai to da ma dai a ce da kai karatu ba kai zanci ba kai magana ba da aka tambaye ka kan wannan tambayar da ba kai magana ba da ba ka bada amsa to abin da yace ne kenan in jiwa in ji Abul Hasan bin Muntasar ya maida ma raddi da haka ya maida ma Ibn Abdussalam ana ganewa wakila aka ce inna Sheikh bin Abdussalam kharaja min hadha kalam aka ce shi Shehu bin Abdussalam ya fita daga wannan zancen zancen nan da ya bayan ya bada wannan irin amsa shi ma ya kubuta ya ce kai wannan amsa ya ruguje ta kawai ba zai yiwu ba an gane faƙala sai ya ce a ina ne yawa faƙala sai ya ce وما للمرابطين والدخول في هذا الفضول إذا كان السؤال منسوبا للشيخ الصالح أبي محمد عبد الهادي الصوفي رحمه الله yace a menene zance kuma ga waɗanda suke murabitai da shiga cikin irin wannan wannan wannan sirri wannan irin zantuttuka in dai har ya zama cewa wannan tambayar an danganta ta ga Sheikh Saleh Abi Muhammad Abdulhadi idan ya zama shi Sheikh Saleh Abu Muhammad din nan Abdulhadi As-Sufi rahimahullah idan an danganta wannan magana gare shi yake to menene kuma na murabidai shiga cikin irin wannan zance Qala al-Khatib Abu Sa'id Shalawi was-sawabu ya ce abin da ya fi dacewa an yi ƙala shi ibn abdulsalam ya ce alƙudratu la ta ta'allaqa illa bil mumkinat ya ce shi ibn abdulsalam da suke masa raddi din nan da aka tambaye shi da ya ce zai yiwu Allah ya ya samar da wani wanda ya yi kaza da kaza din nan da aka misalta har ya fi kaza da kaza yace to ka ba haka ya kamata ya bada amsa ya ce wannan amsa da ya bada ba a yi ladabi cikin ta ba ta ba shi ne shi abu sa'idu shillawi ya ce ai ita ƙudurar Allah kamata ya ibn Abdulsalam ya ce, ita ƙudurar Allah ba ta rataya da abu sai abin da zai yiwu. Kawai in Allah bai sa abu zai yiwu ba to ba a dingina ƙudurar Allah ga abu. Kawai tunda ba zai yiwu ba kuma shi ya ga ba zai fito ba zai zai yiwu kawai. Kawai ba zai yiwu ba. In ji shiwa, in ji Imamu Shillam. Wa amal mustahili amma abin da yake korarre falaisa bi maqdurun alaihi wannan ba abin iko bane gare shi saboda me saboda bai sa zai ba. Ba makaduri bane ba bai kaddara shi ba. wala ma'juzun anhu kuma kada wani a ce to Allah ba zai ba sai ce to bai iyawa ne a ba kuma ba kuma kasawa ya ba amma abin ba zai yiwu ba shikenan kaga ba hudun bai faɗa kowane rami ba shin Allah zai shin zai yiwu Allah ya aiko wani ba shi wannan magana da yadda aka waje da dazu sai ka ce amsa tambaye shine ba zai yiwu ba kawai shine amsa tambaye to saboda me ba zai yi ba saboda Allah bai da iko a a bai kaza ba amma ba zai ba shikenan shikenan yawa inji shi Imam Shillawi ke wa Nabi sallallahu alaihi wasallam shugaba alaihi salatu wassalam lamma khalaqahu Allah yayin da Allah subhanahu ta'ala ya halicce shi abdalul bashari a matsayin mafificin dukkanin halitta istihala an yakuna ghayruhu afdal minhu to haramun ne fi yiwo kuma a ce an samu wani wanda ya tsaran masa saboda me saboda dama Allah ya halicce shi shine gaba to yanzu ya za a yi Allah zai canza ne ya ruguje bayan ya gina ya fasa bayan ya niyya ko ko ya za a yi to saka baki cikin wannan magana ya fi komai hadari tattauna mas'alar fa bala'i daidai da shi nan gurin da kake gani malamai ne waɗanda suke manya-manyan masana lamarin addini daga ma'abota ilimin shari'a da sufaye ai kaga yadda shi wannan shullawi din ke bi ke ko ka lura kaga shi wannan Abu Sa'id shullawi din ka lura ai kaga gehe biyu bai shiga take ba to zaman lafiya kenan duk in kana son ku zanna lafiya da Allah Allah ya lulluɓa ma fargo na rahama ko nan mai laifi ne in Allah zai kama mutum mutane da abin da suke aikatawa babu abin babu wanda zai rige a bayan ƙasa ko kamar yadda ayi Qur'ani ta faɗa to idan kana son Allah subhanahu wata'ala ku zanna da shi lafiya duk wani abu da ke da alaka da shugaba sallallahu alaihi sallama idan an zo za a yi magana a wajen ka riƙa yi magana daga cikin ruhinka ko mai wa'azi ne kai in aka zo ana maganar shugaba alaihi salatu wassalam kada ka dinga daga murya kana hayaniya ai kaza kaza ma an ce kaza ai wani ma ya ce kaza ai akai kaza akai kaza kai sai mutum ya samu matsala ba akwai bala'i a ciki ba ba wai ga mu almajirai ba ana maganar malamai ko malami ne kai ko wajen kama sunan nan ka dinga yin ladabi ba ka ga yadda Allah subhanahu ta'ala yake girmama sunan ba ba ga yadda Allah duk Qur'ani bai kama sunan da suna na mukaɗaba tsakanin shi da shi ba sai dai ya ayyuhar rasulu ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddassir taha yasin wa innaka tire da ishara wa innaka la ala kulukin azim innaka la min al mursal wa innaka la taati haka ba yake zance ba da wasu kuma suka zo ba su san yadda ake ladabi ga hadaran ba suka yi abin da hadara din ba Allah bai yarda da abin ba yayi shiru innal ladzina yanadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun ya alladhina abudu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dukum li ba'd nan ta bada malakum wa antum la tashurun ya alladhina amanu la taqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi kaji yadda aka yi fa to kai kuma yanzu daga karanta tarihi ko tafsirin qur'ani ko wani zance kawai sai ka zo ka dinga kama sunan yadda ka ga dama na tan farko ma ga yadda Allah ya gaya musu bare kai yadda ka zo ƙarshe ƙarshe tan bindi bindi to da matsala mu kiyaye kisa idan abu yana da alaka da nan bangaren so ake zuciyarka kisa ba a baki ake gane wanda ya fi sanin lamarin shugaba sallallahu alaihi wasallam ba ba wai a wajen karanta tarihi bane ba ai akai kaza akai sai ka dace ai malamin nan ina baka tarihi kai ka ce kai ka ce gaban shi akai ya san lamarin shugaba ba haka bane ba bai san komai ba ya dai san fassara da a jabaki a fassara kuma kwakwalwa tana hadda wannan ba sanin shugaba bane ya ruhin sa yake ya alaƙarsa take da Allah da manzon Allah ya ike jin abin a cikin zuciyarsa shin yana da ladabi a hazara din ko ko kawai ya haddace ne jaki da kaya kawai yana zubowa ai wani ba- wani matsalar sa ai daga nan ta fara to baka ji irin amsar da baka ji irin raddin da wannan Abul Hasan din Ibn al-Muntasir ba yema shi Ibn Abdussalam kana jin abin da yace yace da ma uwarka bata haihu ka ba kai ko da ta haihu ka da ma baka yi karatu ba kai ko da kai karatu da aka yi ma wannan tambayar da ma baka yi magana ba kaga a cikin ruhinsa ne wani abu ke taso mashi yake jin cewa yanzu a wannan janabi mai alfarma ake irin wannan zance haka shi ne shi kuma imam shillau ya ƙara warware lamarin yace to ai haramun ne ma tattauna wannan magana bai yiwu in an ma tambaya yace da ma shi ibnu abdussalam cewa yayi abin ba zai yiwu ba yace da ma cewa bai yiwu din da yafi a ce zai yiwu Allah ya kaza kaza sai ka ce bai yiwu ba zai ba ba zai yiwu ba to Allah ya gaza ne suka ce a bai gaza ba amma abin ba zai yiwu shikenan ka kare martaban Allah ka ba da haƙƙin habara shugaba sallallahu alaihi wasallam ka yi ladabi saboda haka wallahi mu kiyaye wallahi mu takan mu kula da lamarin habaran nan ta shugaba alaihi salatu wasallam idan mutum yana kasan mu nan wajen bai ladabi bai kiyayewa habara ladabi take bukata ta taka tsantsan da bi a hankali nan ne madosa na imanin da mutum ya goce da can Allah ya sauke to kuma komai an rasa shi asara ta tabbata to da ko magana za a yi ana cikin zance a daina cewa ai an ce sai ka ji mutum ya ce ai ai an ai kaza kai abun sai ka ji gurin tashin hankali wai ana cikin magana wani ma gaddama ake sai ka ji an kama sunan shugaba alaihi salatu wasalam ai wane ya ce kaza kai ina hankalin mu ne da wa? ai ko ubanka dai ya yi magana za ka faɗi abin da ya ce ai ka tuna ba wanzu maganar ba bace Huh? Ba- mu mu yi nazari wa mu dawo cikin hayyacin mu ha. to wannan shine imani gwargwadon yadda mutum yake taka tsantsan nan imanin sai gwargwadon imaninsa idan kaga mutum bai damu ba komai yana iya faɗi a wannan yan tsabara din komai in ya zo zance kawai bai da ta afka afkowa yake yi to imani ne bai da shi amma idan abin da su mazan suke ji a zukatansu shi ma mutum yana ji ko kuma ya zanna da su ya koyi ladabin ba zai haka ba ba zai haka ba saboda haka mu kiyaye mu kiyaye Allah ya kiyaye mu. ina ne alal wansharisi yace ala ba'dhum bangaren malamai sun ce inji imamul wansharisi yace wasu bangaren malamai suna cewa wa itiradul mu'taridi ala bin abdussalami qusurun وتهامل عليه وانتقاد لجوابه من غير تدبر to imam al-wansharisi wannan magana fa ta kawo zantutukan malamai ana ta kai kawo imam al-wansharisi yace bangaren malamai sun ce a bijirereniyar malamai masu juyawa ga barin zancen nan na ibnu abdussalam ba wani abu ya kawo shi ba kawai gazawa ne sun gaza fahimtarsa ne da kuma ƙoƙarin ɗora masa wani abu da kuma yi masa musu da rashin fahimta na jawabihi ga jawabinsa mun gaida tadabburin ba tare da lura ba li'anna domin almas'alatu khilafiyatu mas'alar mas'ala ce ta saɓani mas'alar mas'ala ce ta saɓani to saɓani tsakanin sufaye da a ma'abota ilimin zahiri kadai ko ko saɓani tsakanin wadawa to bari mu je qala shaykh al-qadi al-allama abu usman sa'id al-aqbani fi sharhihi lil aqidat al-burhaniyya a cikin sharhin da yema al-aqidat al-burhaniyya ma nasahu ga abin da yace far'un yace wani reshe ne zai bayani akan shi ilam ka sani anna shay'a kada ya kuna mumkinan fi nafsihi wa ya arda lahu amrun yasiruhu muhala yace shi akwai shi abu da yawa yake zama wannan abin a haƙiƙanin abin abu ne wanda zai iya yayyuwo amma he wani abu ya bujiro sai ya maida abin kuma mustahili abin da ba zai yiwu ba misaluhu yace misalin wannan imanu abi jahalin imanin Abu Jahal mumkinun fi nafsihi abu ne wanda zai yiwu shi akan kansa ya ce yayi imani lakin lamma ta'allaka ilmun lahi bi adami wuqu'ihi sai dai yayin da ilimin Allah ya rataye da rashin faruwar imani gare shi sara min hazal wajhi muhala sai imanin nasa ya zama korarre ya zama ba zai yiwu ba ta wannan fuskar a asali zai iya cewa ya musulunta yayi imani amma tunda Allah ya riga ya hukunta sanin cewa ba zai imanin ba sai ya imanin nasa ya zama mustahili abinda ba zai yiwu ba fama yakunu mislu haza abin da ya zama kwatankwacin irin wannan hal ta ta'allaqu bihi qudratu nazaran ila imkani zatihi shin yanzu kudura ta rataye da shi bisa ga duba ga yiwuwan faruwar haƙiƙanin abin aula ta ta'allaqu bihi ko ko a ita kudura ba ta rataye da wannan abin ba li'anna al-ilma al-qadima domin ilimi da dadde na Allah ya zanna bi annahu muhalim yayi sanar ya ya ya, ya tabbatar da cewa wannan abin muhali korarre ne to shine mahallin saɓanin shi ne mahallin saɓanin shin abin da a asalinsa zai iya yiwuwa ya yiwu sai ilimin Allah ya hukunta ba zai abin ba sai abin ya zama abin da ba zai yiwu ba to yanzu shi wannan abin da yake da alaƙa da irin waɗannan abubuwan ƙudurar Allah ta rataye da shi a cikin yiwuwarsa ko ko a'a ƙudurar Allah ba ta rataye da yiwuwarsa ba, saboda abin korarre ne, to ikita lafafi sai malamai suka yi saɓani a cikin wannan. Wara da gazali raddul ƙaulaini ila wa faƙin. Imamul gazali ya nufi ya yi juyar da wa'innan zance zantuttuka guda biyu zuwa ga abin da yake shine mafi dacewa. Wannan ma'alar ƙaula ma'anar zancen bi annahu ta ta'allaqu bi qudratu cewa ƙudurar Allah ta rataye da shi, aimin haisu za ta yi wato ta fuskar ainihin zatin abin, ƙudurar Allah ta rataye da shi. Wa ma'ana na ƙawar al'akar shi kuma a na ɗaya zancen min haisu ta ta'allaƙo bi ilmi a min haisu ta ta'allaƙo da ilmu bi adami ko'ihi ta fuskar ilimin Ubangiji ya rataye da rashin faruwarsa. Wato abin zai yiwu irin wannan misalin ɗin zai yiwu ta fuskar cewa in an jingina abin da ƙudura ta Allah, in an jingina abin da iko na Allah, kamar shi imanin Abu Jahil da ya bada misali shi sai a ce zai yiwu. Idan kuma aka jingina abin da ilimin Allah, na cewa Allah a iliminsa bai tsara cewa Abu Jahil zai musulunta ba, zai imani ba, to ta fuskar ilimin Allah kuma sai a ce abin mustahili ne. An gane? eh wa bayanu zalika bayanin wannan annal qudrata cewa ita qudra la ta ta'allaqu bil muhali ba ta rataya da abin da yake korarre wala ta ta'allaqu bil wajibi ba kuma tarayya da ba ta rataya da abin da yake wajibi wato tunda qudra ba ta rataya da korarren al'amari kaga kenan abin ba zai yi ba ai ta fuskar kuduran Allah ne aka ce in isa da iko na Allah ne abin zai iya yiwuwa to shine he gazali yace to ai ita kuma kudurar Allah ba ta rataya da koraren abu duk abin da yake korarre ne to kudurar Allah ba ta rataya da abu sai abin da yake mai yiwuwa ne Allah ya tsara yiwuwarsa he kudura ta rataya da abin sai ya yiwu amma abin da nihin Allah irada Allah ta sa abin nan korarre ne baya to wannan abin mustahili ne fashi kaga idan ka fahimci wannan zancen na gazali kaga zaka koma kan zancen da wannan Abil Hassan ibn al-Muntasir ya tsaya akan shi kenan ko kaga akan shi zaka koma kaga zancen shi ya fi kama da zancen gazali duk da yake da shi kuma Abul Hassan bayan yayi ma Ibn Abdussalam Ratti shi kuma Al-Qadib Abu Sa'id Shillawi kaga shi kuma shi ma yazo yayi irin wannan zancen na cewa ba zai yi wun ba shi ma ya ƙara yin raddi gawa ga Ibn Abdussalam To kuma sai imamul wan sharisi shi kuma ya kawo wani zance, ya ce ɓangaren malamai sun ce, Musu, musa mazancancan da Ibn Abdulsalam ya yi jahiltar abin da yake nihi ne. To shi da shehu ya kawo, kasan shehu Ibrahim malami ne ma, la ilaha illallah. Nan wajen zantutukan malamai ne ake kawowa, da wanda a malaman ra'ayin shi ya dace da fahimtar shehu, da wanda bai dace, duk shehu sai ya kawo saboda adalci. idan ya tattara ya kawo kuma sai ya kawo maka wata magana a ƙarshe wata ita ce kuma walwala ita ce mahita amma yanzu kaga ai ga gazantan imamu gazali nan da shehu ya ce gazali ya nufi ya warware mas'alar da abin da ya fi dacewa abin da ya fi dacewa ya ce wa'inda suka ce wannan tambaya wannan magana tun da farkon nan da aka yi mashi tambaya tun abin da ya kawo mas'alolin suka zafafa ya ce to ainihin imamul gazali ya ce kaga shehu bai bai san mai mai ba su da ai anan kan zancen gazali bai ƙara mai kawo magana ba kuma ga an yo shahi an tsallako an an yo bayani ya san dai ka san abin da ake magana akan ya farkon zancen ya ce to gazali ya ce ita waccan tambayar da aka yi idan ta fuskar ƙudurar Allah ne to komi ma Allah zai iya yi to saboda haka zai iya yiwuwa in an ce yi shin Allah ya isa ya yi sai a ce ya isa idan kuma ta fuskar ilimin Allah ne sai a ce ba zai yiwu ba saboda me saboda ilimin Allah ya hukunta abin baya saboda tunda bai bai hukunta abin ba baya ba zai yiwu ba shine sai gazali ce to kuma ko ta fuskar kudurar da aka ce da an an jingina da kudura ta Allah zai yiwu i Allah ya isa yayi yace eh zai yiwu yace to ita kuma kudura duk abin da yake haramtacce ne mustahili duk abin da yake wannan abin mustahili ne to ba a cewa kudura za ta kawo shi saboda ainihin Allah tun farko ya hukunta abu kaza ba zai yiwu ba to dan me kuma yanzu a zo a ce a kudurar Allah abin zai yiwu ai Allah ne yake da kudurar da irada ko to ya hukunta abin ba zai yiwu ba to me na a dauko kuma a ce yanzu Allah ya isa yayi ai bai hukunta zai yi ba kuma shi ke tsara ma kanshi abin da yake son yayi da wanda ba zai ba to yanzu kai neman rigiman me za ka dauko wannan matsalar shine abin da yake so mu gane so da haka akwai matsaloli a addini da ba a ma yin magana kan su jeho kai cikin rami ne kawai yanzu me za ka amfana da shi a cikin wannan zancen kama zo wani waliyin ya ma baki ka so same zuciya kamar yadda kaga tam kaga ai abul hasan ibn al-muntasir ai kaga zancen ibn abdussalam ya taba mai rai shi sa ka ji ya faɗi wannan maganganun masu zafi zancen ya so same zuciya ina ganin kai akan shi abin shugaban sallallahu alaihi wasallam za a zo ana wannan kuma kaga shi da ya zo ya buge him ya buge him bai maimaita ma magana to shine nan gurin wallahu a'lam ah ina muke wa kama wa wa kama anna ma alima Allah ta'ala annahu la yaqau yastahilu min hadha alwajhi wuquhu in dai gazali kamar yadda a cikin duk abinda a cikin ilimin Allah Allah ya hukunta abin ba zai faru ba to haramun ne abin ya faru kuma a to dama mana Allah a cikin ilimin sa ilimi nasa kudura tasa irada tasa komi nashi to ya hukunta a iliminsa cewa abin ba zai yiwu ba, to ai yiwu abin haramun. Wa zai yi abin? Ba Allah ba? To ya hukunta abin ba zai yiwu ba, to yanzu ya za a yi abin ya yiwu, abin ba zai yiwu. Shi ne abin da yake ne. Fakazalika, ma alima Allahu annahu ya kau, hakanan duk abin da Allah ya san cewa wannan abin abu ne mai yiwuwa, fa innahu yajibu min hazal wajahi. to yiwuwar wannan abin wajibi ne ta wannan fuskai saboda Allah ya san ya hukunta yiwuwarsa falau kana ilmuhu ta'ala bi adam wuqu'i da a ce ilimin Allah madaukakin sarki da rashin afkuwar abu mukhrijan lil mumkini an ta'alliq al qudrati bihi yana fitar da abin da yake mumkini ga ratayen kudura da shi li ajali sayruratihi wajiban saboda dalilin zaman sa wajibi min hazar waje ta wannan fuska wa kulli shay'in da kowane abu fala budda min ta'alliq al-ilm bi qu'ihi aw bi adam qu'ihi to babu makawa sai ilimin Allah ya rataye da yiwuwar abin ko rashin yiwuwarsa da abin da za a ce abu zai yiwu ko ba zai yiwu ba shin a ilimin Allah ya hukunta haka in ya hukunta haka to abin zai yiwu in bai hukunta haka ba to abin ba zai yiwu ba saboda me saboda ilimin Allah bai hukunta ba kawai shi fayil zamu to sai ya zama lazimi Allah ya bi qalil qudrati muta'alliqan babu wani abu da ya wanzu a cikin ƙudurar Allah da yake rataya wani abu mai rataya albatta ta yanke ta'ala Allah an zalika Allah ya girmama ga haka a ce ga wani abu wanda wannan abin a cikin ƙudurar Allah a cikin ilimin Allah bai hukunta abin ya faru ba kuma sai a danganta faruwa abin a cikin ƙudurar Allah yanzu kaga kuma komi na Allah ɗaya ne ilimin Allah bai hukunta abin bai faru ba sai kuma wani ya zo ya ce a ƙudurar Allah abin zai iya faruwa to me ka wannan magana an gane abin da yake ni duk abin da ilimin Allah bai hukunta ya faru ba to ƙaddarar Allah ba za ta kawo abin ba jingina cewa ƙaddarar Allah ma na iya kawo abin laifi ne kamar tilas ne ga Allah kamar nufin tilashi ne ga Allah ko kuma kamar nufin Allah ya sauka kan tsarin shi ya koma wani tsarin daban tunda a tsarin ilimin shi da ya tsara tun da azalin azal cewa duk abin da zai yi ya sani to yanzu kuma ku mutane da ya halice ku kayan ku zo wasu ne za kuma ku tai ku ba wasu su ku kuma ku zo ku jawo wani jidali na to wai abu kaza zai iya yiwuwa to a ilimin Allah akwai abin ba abin kuma bayan ba abin a cikin ilimin Allah bai hukunta shi ba shine kaga yanzu in ka lura kaga yanzu idan ka lura da wannan zancen da shehu ya koro na Imam Al-Ghazali kaga ya gyara abin dama ka ji zancen da shehu yayi ta farko ya ce Ghazali ya nufi warware wannan abin zuwa ga abin da yake wafa mafi dacewa kaga yanzu ko ina ya ya ya gyara lamarin kaga sai ka lura da kyau sai ka ga cewa to zancen da Ibn Abdulsalam yayi da amsa tambayar nan har Abul Hasan Ibn al-Muntasir ya maida masa wancan zance raddi kaga zancen nan a ƙa'idar shi ma ga zali zance ne wanda bai maka ba ma zance maganan ma asalan ba tabbat mustahili ne ma tattauna ta ba magana kawai wallahu alam ita in ta haka labu rahimahullah wannan duk zancen ga zali ne shehu ya kawo na'am fa ya zaharu laka min kalam shaykh an-niza wal khilafu fil mas'alati bayna al mutakallimina yace to yanzu sai sai ya bayyana ya bayyana gare ka daga wannan zance na shehi sai ka gane yadda a a shi ne? Na'am, sai bayyana gare ka daga zancen shehi ka gane yadda kuma jayayyar take abin da ya kawo ja'iz jaɗin a cikin zantuttukan nasu wal kilafu da kuma sabanin da ya zo fil mas'alat a cikin mas'alar bainal mutakallimin tsakanin malaman tauhidi wa annal arjahu indahu ta'alluqul qudrati bihi abin da yake mafi rinjaye a gurinsa shine abin da kudura ta rataye da shi wa huwa jawabin Sheikh Ibn Abdussalam shine jawabin Sheikh Ibn Abdussalam rahimahullah wa idza ta'ammalta zalika kulluhu idan ka lura da wannan zance gaba daya zahara laka sihhatu jawabihi rahimahullah sai ingancin jawabin sa ya bayyana a gare ka rahama Allah ta tabbata a gare shi wa sawabu raddil gazali da kuma dacewar raddin da gazali yayi alƙaulai na wa'annan zantuka guda biyu na shi ibn abdussalam da ya zancen da farko da kuma raddin da shi abul hasan ibn muntasir ya masa to da kuma raddin da gazali ya mazan tukan nasu guda biyu ilawa fakin zuwa ga abin da yake shine mafi dacewa mimma uradahu al-aqbani daga abin da imamul aqbani ya kwararo shi rahimahullahu ta'ala dama Allah tabbata a gare shi fiye a cikin sa ke shi to fihi nazarin a cikin sa akwai nazari wa bahasin da bincike liman tadabbarahu ga wanda ya lura da abin li'anna al-kalama huna fi mulkin ta'izm domin shi zance a nan a cikin abin da yake mumkini ja'izi ne allazi la yalzamu min wujudihi wanda babu ilzami bai ilzama ba a cikin samuwarsa wala min adamihi ko a cikin rasa sa muhalin wanda yake korarre wa kazalika huwa imanu abi jahalin hakanan imanin abi jahalin fi nafsi al'amri a cikin hakikanin al'amari ma a kada'in nazari tare da yankewar nazari amma alima daga abin da ya sani min misalihi daga kwatankwacinsa la fil jawazi ba a cikin halacci ba wal mustahil da abin da yake korarre akalan bisa ga hankali fata ammalhu haqqa ta'ammuli ce ce to ka lura dai da zancen hakikanin lura sai ka fahimci abin da yake a ciki a wallahu alam wannan mas'ala ce wadda take mai magana ce wadda take mai mai mai mai mai mai hadari sosai kamar yadda na faɗa zance ne wanda yake mai hadari sosai wanda ɗauko shi a sa shi akan teburin tattaunawa ma haramun ne eh haramun ne haramun ne saboda duk wanda ya riski wato wani sirri daga sirrin shugaba sallallahu alaihi sallama ba zai mai da wannan abin abin tattaunawa ba eh ba zai mai da abin abin tattaunawa ba to da haka sai mu lura dukkan abin da shari'a ta zo da shi duk abin da ake magana kan shi a cikin addinin nan aka kamu da alkur'ani ya zo da su komi gaba ɗaya yana komawa ne cikin sanin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girmama shi da soyayya shi da jin nauyin shi a zuciya alaihi salatu wassalam duk wani abu wanda ka sani a zahiri da batini a zance da aiki zai kusanta ka da jin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ka nace ma ba amma duk abin da ka san aka san haka ne to kai kokarin nisanta shi zai raba ka da Allah gwargwadon yadda kake jin kusancin shugaba a zuciyarka da girman lamarinsa a zuciyarka gwargwadon yadda matsayinka yake a gurin Allah Allah ya sa mu dace alhamdulillah sai mu sai سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على فاتح لما قال خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين